الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 26 ga watan Jumada Thani hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 27 ga watan 12 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne wallafar babban malami Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid rahmatullahi alaihi wannan kuma shine darasi na 53 ko darasi na 53 a darasin da ya gabata mun tattauna wasu matsaloli kamar haka idan ɗa ya ƙi zama tare da mahaifiyarsa a gida guda da iyalinsa shin wannan yana cikin abin da ake kira saba wa iyaye to mun tattauna wannan matsala satin da ya wuce cewa shi gurin zama haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin mace in an aure ta kan mijinta wannan malamai duk sun ittifaki akan haka ba ma matar da mutum yake zaune na aure da ita ba matar da aka sake ta ma saki raja'i saki ɗaya ko biyu ba ta gurin zama yana kan mijinta askinu hunna min haithu sakantum min wujudikum Allah ta'ala ce ku zaunar da su matan nan da kuka sake su saki na ɗaya ko na biyu kan su gama idda a inda kuka zauna gwargwadon wato wadatar ku idan har wadda aka sake ta ma wajibi ne a bata matsugune a bata gurin zama har zuwa ta gama idda to kaga matar da tana karkashin igiyar aure min babi aula da aka jumhurul fuqaha suka tafi akan cewa mace fa tana da haƙƙi ta ce ita abba za ta yi tarayya da wani ba a cikin gida ita gidanta za a kama mata ko za a gina mata ko za a bata nata ita kadai kar a hada ta da wani cikin ƴan uwan miji ko kuma iyaye idan amma mace ta ne ta karbi tayin da mijinta ya mata cewa gyaci masa ta dan manyanta ba wanda zai kula da ita ba wani a kusa da ita yana so in yi aure zai matso da ita kusa da shi zai ware mata bangaren ta a cikin gidan su zauna tare to wannan damar ita mace ce in ta ga ta amince babu laifi akan haka wannan ta yi tanazuli ne daga hakkinta amma lalle mutum ya sani cewa wannan hakkinta ne kuma in ta zo aka zauna ɗin ta ga abin ba wanda zai yi mata ba ne ma'ana ta ga ba a samu muwafaka ba da daidaito tsakaninta da iyayen mijin nata to tana da damar ta sake gaya mijinta to ta janye wannan haƙƙin nata da ta sariyar yanzu tana buƙata a bata haƙƙin ta na hanyar bata matsuguni nata ita kadai wannan yana daga cikin abin da muka karanta sannan ainihin wato baya waje ba yi wa mahaifiya biyayya ta nemi lalle lalle sai ɗanta ya zauna a inda take da matarsa ko sai ya ɗauko ta ya zaunar da ita inda matarsa take idan miji ko wato idan ɗa ya ainihin wato ya ƙi karɓar tayin da mahaifiyarsa ta yi masa sai ta zauna tare da su a gida guda to wannan in ya bujire bai saba mata ba amma ya iya bakin kokarinsa wajen ganin ya faranta mata ya kyautata mata ya kuma dinga yawan ziyartar ta da bibiyar halin da take ciki da sadar da zumunci tsakaninsa da ita da kyaututtuka da alkhairai da sauransu shin mun yi wannan tambayar ita ma mun karanta ta shin ɗa zai iya ɗauke mahaifiyarsa daga gidan babansa wanda babansa ya manyanta ya tsufa ita ma yana ganin mahaifiyar tasa ta manyanta ya ɗauke ta daga gidan mijinta gidan babansa kenan ya dawo da ita gidansa shi kuma mahaifin ya kyale shi shi shi kadai a can inda yake an tambayi a sheik ibn Uthaymin rahmatullahi alai yake cewa wannan ko kaɗan bai halatta ba baya halatta mutum a raba shi da matarsa hakan in ɗaya yi to ya saba wa mahaifiyar da yake ganin ya ɗauko ta ya dawo da ita wajensa kuma ya saba mahaifin da aka abin da yake wajibi waɗannan al'amura a basu su ci gaba da gudana yanda suke ka kyale su su ci gaba da rayuwarsu a can inda suke ka dinga kai musu gudunmawa ka dinga yawan zuwa inda suke ka san halin da suke ciki wannan shi ya fi zama alkhairi mun tattauna game da hukuncin yanke alaƙa da iyaye saboda wani saɓani da ya faru tsakaninsa shi ɗan kenan da so ko kuma saboda sun umarce shi lalle sai ya saɓa wa Allah bin baz rahmatullahi alai ya ce bai halatta ba faɗa ya saɓa wa iyayensa ko ya yanke alaƙarsa da so saboda suna yi masa wani abu da baya jin daɗi ko kuma yana cutuwa bal zai ci gaba da sadar da zumunci da su zai kuma ci gaba da kyautata musu ya hana kansa dukkan wani abu da zai zama cutarwa ne gare su shi kuma ya yi haƙuri game da duk abin da yake gani yana fuskanta ta tare da su na rashin jin daɗi a tare da ƙoƙarin faranta musu da kyautata musu da yi musu magana mai daɗi tare da kuma yin biyayya gwargwadon dukkan yadda zai iya wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi ko da iyayensa suna saɓan Allah wannan bai ba shi damar ya bujire musu ko ya ƙi musu biyayya Allah ta'ala cewa yi wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa mun karanta wata tambaya shin wata wata mace wato wata matashiya ce budurwa take tambaya shin za ta iya yanke alakata da mahaifinta saboda boka ne yana yin sihiri kuma bai san mijinta yana ta kokarin sai ya raba ta da mijin nata kuma ta yi ta yi ta ja hankalinsa ta yi mai bayani amma ya doge akan haka to jawabin da aka ba wannan baiwar Allah shine haƙƙin iyayenta dai babu yanda za a yi su saraya a wuyanta wajen kyautata musu da yi musu biyayya ko da ku iyayen nata ko ɗaya daga cikin su yana yin sihiri yana yin dabo ko da ko wannan abin iya ƴaƴansa ba sa jin daɗi Allah maɗaukakin sarki ya umarci ƴaƴa da su zauna da iyayensu lafiya su zauna da iyayensu cikin farantawa da kyautatawa ko da ku suna umarta ƴaƴan nasu da shirka Allah ya ce wa in jahadaka kaga shirka mai wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun Allah ta'ala ya ce fala tuti'huma amma sai Allah ya ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa da haka shi uba ko da yana aikata wani babban laifi cikin manya-manyan laifuka kaurace masa bai halatta wajibi ne ita wannan baiwar Allah ta ci gaba da kyautata masa kuma ta ci gaba da ɗan jan hankalinsa ta hanyar da take mafi kyau sannan kuma kada ta ƙosa da ya masa nasiha watakila Allah ta'ala ya shirye shi ta hannunta tare da kuma yin hattara da kuma nisanta dukkan wasu hanyoyi da zai iya yiwa ainihin wato a amfani da su wajen yin sihirinsa gare ta ta hanyar dukkan wani abu da zai bata ta sha na sha ko na ci ta kauracewa wannan sannan kuma ta dage da yin azkar na neman tsari da kariya tabbatattu a sunna idan kuma ta ji tsoron ziyartar tasa wannan zai zama cutarwa gare ta to babu laifi ta dan ja baya da ziyartarsa ta dan takaita da alaka da shi amma fa ta dinga yi masa aike ta dinga kyautata masa ta dinga kiransa a waya ta dinga tambayar halin da yake ciki ta dinga taimaka masa in ya buƙaci haka shi kuma wajibi ne wannan uba ya ji tsoron Allah ya kuma bar abin da yake aikatawa na kaba'ira idan ‘yar ta tunatar da shi to ya kamata ya karɓi wannan nasiha kafin mutuwa ta girshe shi alal mu'allifu rahimahullahu ta'ala idza kana ahadul walidaini qasiyan ala waladi idan ɗaya daga cikin iyaye ya zama mai kaushin hali wajen mu'amala ga ɗansa ko dai mahaifi ya zamanto babu sauƙi mutum ne mai zafi mutum ne mai kaushin hali mai wuyar sha'ani yana takurawa yana matsawa ɗansa ko kuma uwace mai irin wannan sifa ɗin ko mai irin wannan halin wa kharaja minhu da haka sai ɗa ya fice daga sabgar wannan uban ko uwar wa qad akhadha alwalidu yad'u alai wannan kauracewa da ainihin wato fita da ya shi ɗan daga sabgar mahaifin kasantuwar mahaifin ga irin ɗabi'arsa ko mahaifiyar to sai kuma uban ya ci gaba da yi masa ainihin wato muguwar addu'a ganin ya ƙaurace masa ya yi nesa da inda yake da haka sai shi kuma uban yake ta masa muguwar addu'a hal yi utabaru khurujuhu minhu ma'asiyatan wa uquqa shin wannan fita daga sabgar ubansa da yayi saboda halin uban nasa za a ɗauki wannan a matsayin ya fita ya zara hannunsa ya fice daga sabgar babansa kuma za a ɗauki wannan a matsayin sabawa ga shi uban ajaba sheikh bin baz rahimahullah a sheikh bin baz rahmatullahi alaihi ya ba da wannan amsa ya ce hadhal maqamu to wannan matakin da ake kai fihi tafsilun gaskiya akwai akwai wato rarrabewa wannan irin wannan matakin fihi tafsilun akwai sharhi da ƙarin bayani fa'iza fa'ala ma'ahu abuhu ma yujibul khuruja wa kharaja fala ba'asa idan ɗa mahaifinsa yake yi masa wani abu da ya wajabta masa barin gida ficewa daga inda uban yake da aka sai ya fita fala ba'asa shek Uthaymin ya ce babu laifi idza kana waliduhu dayyaka alai in ya zama mahaifin nasa ya takura shi ya matsa shi ya hana shi sakat ya rasa me zai yi ya kyautata masa me zai yi ya faranta masa ya rasa gane me baban nasa yake so wa dayyaka ala zawjati kuma ya takura wa matarsa ma kaga kila ana zaune a gida guda shi bai ji daɗi ba matarsa da yake aure shi ɗan ita ma bata ji daɗi ba walam yumakkinhuma mimma yanbaghi mimma abaha Allahu lahuma sun kasa samun damar gudanar da abin da ya kamata su gudanar wanda Allah ya halatta musu da ita da mijin nata saboda uban mijin ya zama mai kaushin hali mai mugun hali mai ɗabi'a marar daɗin mu'amala ko daɗin zama lisu'i khuluqil walid saboda muyagun ko mummunan hali na shi uban wa alaihi an yu'alij al-umur billati hi ahsan to shi kam da wajibi ne ya bi hanyar da tafi kyau wajen magance waɗannan al'amura yarfuqu bi walidihi lallai lallai ya tausasa wajen mu'amalantar mahaifinsa wa ya ƙul yana iya cewa mahaifin ya walidi irfuk bina ya ce ya mahaifina alfarmar da muke nema a ɗan kau da kai a ɗan ɗaga mana ƙafa a ɗan sassauta mana tsanin matsin nan ya yi matsi ni ban ji daɗi ba iyalai na ba su ji daɗin zaman ba da al'amarin muna cikin mawuyacin hali kuma ba ma son zamiya ta ɗauke mu mu faɗo wata magana wadda za ta zamanto ɓacin rai gare ka ko mu aikata wani abu da zai zamanto aibu a kanmu ko kuma ka ji mun yi maka ba daidai ba da da Allah a ɗan ɗaga mana ƙafa a ɗan sassauta mana arju an tafa'ala kaza wa kaza ina sa ran abba za ka yi mana kaza da kaza da kaza wa illa fasmah lana in kuma kana ganin kai ba za ka canza ba yanda kake mana haka za ka ci gaba da yi to ka ba mu dama an nukhurje min hadal bait ka ba mu dama in je in kama wani gurin a wani kama wani gidan a mu fita daga wannan gidan ila baitin akhar in dauki iyalai na mu koma can a yukhalidu yukhadibuhu billati hi ahsan amma fa zai dinga tattaunawa da uban ta hanyar da take mafi kyau da magana da kalami mai dadi ya roki uban cewa ya bashi dama ya fita daga wannan gidan ya kama wani muhallin alabashi shi ya dinga kewayowa yana kawo uban ziyara duk abin da uban yake bukata ya masa fa in istata'a an yajlisa ma'a walidai idan zai iya zama tare da iyayen nasa wayar fuka bihima kuma ya ci gaba da tausasa musu fa hadha huwa al-matlub wannan shine abin da aka fi nema gaskiya in har zai iya jumuri da jurewa irin waɗannan tsangwama ko hali na iyayen nasa zai iya haƙuri akan haka zai iya cin wannan jarabawar to wannan shi aka fi bukata wa hadha huwa alladhi yanbaghi lahu kuma wannan shine abin da ya kamace shi wa in lam yatayassar zalik idan ko ba zai iya haka ba li shiddatil walid saboda mahaifin fa mai tsananin gaske ne mahaifin mai wahalar al'amari ne wa li'annahu yu'amiluhu mu'amalatin qasiya saboda baban nasa yana mu'amalantar sa mu'amala mai kaushi tadurruhu fi dinihi wanda tana cutar da dan a addinin sa wa duniyahu da duniyarsa wa rubbama sabbabat lahun hirafahu anil huda kuma yana tsoron kada wannan matsi da yake samu daga mahaifinsa ya sabbaba masa karkacewa daga kan tafarkin shari'a wa rubbama sabbabat lahu aidan al-uquqa wa rubbama sabbabat aidan uquqahu liwalidi kuma yana tsoron kada hakan ya sabbaba kuma a kai wani mataki da zai fara saba wa iya mahaifin nasa ya fara bujirewa da yi wa mahaifin nasa bore wa wuqu'uhu fi ma harrama Allah kuma yana tsoron kada a wayi gari kuma ya fada cikin abin da Allah ya haramta an ce a lallaba an ce a bisu an ce kar a faɗi kalamai masu sosa zuciya gare su to amma ga yanayin mahaifin nasa yana da wahala yana da ainihin wato kaushin hali dan haka yana tsoron kada zuciya da shedan su sa kuma ya fada inda baya bukata to a irin wannan yanayin halin ya kai irin wannan matakin fal yakhruj to ya halatta ɗan ya fita daga gidan ma'ana ya nemi wani gidan ya ɗebe iyalansa a ya koma can wal yu'amil walidaihi in ya so ya ci gaba da mu'amalantar iyayensa billati hi ahsan ta hanyar da tafi kyau walau da awa alaihi inda za su yi masa muguwar addu'a yarfuqu bihima wannan kada ya bata masa rai ya ci gaba da tausasa musu wa yu'amiluhuma billati hi ahsan ya dai ci gaba da mu'amalanta su ta dukkan hanyar da ya san wannan hanyar ita ce mafi kyau da ya kamata ya bi wajen mu'amala da su wa yaji tahidu fi birrihima ya kuma yi iya kwazo da zai yi da kokari wajen yi musu biyayya wa irdaihima da kuma kokarin gamsar da su ka duba mawqi'ul islam su'alun wa jawab na ainihin wato a a ba shi bane wancan website din ne bimbaz.org.org sa slash patwas ko to wannan in kana neman wannan magana ta bimbaz za ka koma wancan website din insha Allah tambaya ta gaba imra'atun wa zawjuha muttafiqani mace ce sun samu fahimtar juna da ita da mijinta wa ummuha amma mahaifiyarta turidul furqata tana son lalle sai ta raba su tana son mijinta mijinta yana son ta suna zaune lafiya amma mahaifiyarta ba ta son zaman tana son sai ta raba falam tudawi hal bintu sai yar ta ki mata biyayya ta ki bujirewa mijin fa hal alaiha ismun shin akwai zunubi akan yar fi du'a'i ummiha alaiha idan mahaifiyarta ta yi mata baki in mahaifiyarta ta yi mata muguwar addu'a za ta kama ta saboda tana son mijinta babu wani abu da ta ga ya bayyana na saban Allah ko na wani abu da ya kamata a ce an rabu da wannan mijin amma ita dai uwar ba ta son sa da haka ita kuma tana son mijinta to dan ta ki wa uwar biyayya uwar ta yi mata baki ko ta yi mata muguwar addu'a shin za ta kama ta su ila sheikh su ila sheikhul islam ibn taymiya rahimahullah an tambayi babban malami sheikhul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi an zalika game da wannan tambaya fa ajaba ya bada amsa iza tazawwajat falam yajib alaiha an tuti'a abaha wala ummaha fi firaqi zawjiha idan har mace ta au ta yi aure to ba wajibi bane akan ta ta yi wa babanta ko babata biyayya wajen rabuwa da mijinta dan babanta baya son mijin tunda dai har ya yadda aka yi auren babata ba ta son zaman ita kuma tana zaune lafiya tana son mijinta to ba wajibi bane ta yi wa mahaifinta biyayya ba wajibi bane ta yi wa mahaifiyarta biyayya wala fi ziyaratihim ba wajibi bane ta yi musu biyayya wajen ziyartar su in dai mijin bai bata dama ba kawai a yi mata waya a ce ki zo yau akwai bikin gidan wance yau za a tafi a ce mijin ai baya nan ba a gaya masa a ce ki sako hijabi ki sako mayafi ki tawo to wannan ko kuma kawai ziyartar su ta ce kwana biyu baki zo ba wato kaza su yi mata fada to wannan sai dai ta san yadda za ta ba su hakuri amma matukar mijin bai ba ta izinin ziyartar su ba bai halatta ta ziyarce su wala yajuzu fi nahwi dhalik bai halatta cikin makamantan irin wannan bal da'atu zawjiha alaiha in lam ya'murha bi ma'asiyati llahi ahqqu min da'ati abawaiha ya kamata mace ta san wannan biyayyarta ga mijinta matuƙar bai umarce ta ta saba wa Allah ba shi ya fi zama wajibi a kanta shi ne haƙƙi mafi girma fiye da biyayyar iyayenta lokacin tana gaban iyayenta wajibi ne ta musu ɗa'a amma tun da sun aurar da ita to wajibi ne ta wa mijinta biyayya ko da ko biyayyar da take masa tana saba wa umarnin iyayenta وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها idan har uwa ta kasance tana son raba tsakanin yatta da mijinta fahiya min jinsi haruta wa marut ta wannan uwar ta zama tana cikin jinsin haruta wa marut an gane ko tana cikin jinsin haruta wa marut wancan sihirin واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان كو وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر an gane ko amma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut to kaga bisa tafsirin da aka yi kaga wasu matsafa ne ko masihirta to wannan kaga in uwa ta zama haka yufarriquna bainal mar'i wa zawji to kaga ta zama jinsin haruta wa marut domin su ne masu kokarin raba mutum da matarsa don haka la da'ata laha fi zalika ya ba za ta wa uwarta biyayya ba akan haka walau da'at alaiha ko da za ta mata baki Allahumma illa an yakuna mujtami'aini ala ma'asiya aw yakuna amruhu lil binti bi ma'asiyatillah Allahumma sai dai illa an ya kuna sai dai in sun kasance mujtami'aini ala ma'asiyatin dukkaninsu sun haɗu akan saban Allah aw yakuna amruhu lil binti bi ma'asiyatillah ma'ana in ya zamanto duk da uwar da uban duk sun haɗu akan saban Allah lalle suna son sai sun raba wannan auren to baya halatta ta musu biyayya ko kuma ya zamanto ɗaya daga cikin su yana umartar yar bi ma'asiyatillah misali uban yana umartarta da ta saba wa Allah ta kashe aurenta wal ummu ta'muruha bi da'ati Allah wa rasuli uwar tana umartarta da ta yi wa Allah da'a da manzansa al wajibati ala kulli muslimin abin da yake wajibi akan kowane musulmi to anan kaga sai ta bi umarnin mahaifiyarta ba za ta bi umarnin ainihin mahaifinta ba ka duba majmu'ul fatawa ta 33 shafi na 112 zuwa 113 wad'ul walidaini fi darin lil musinnina ina hukuncin baban mutum ya tsufa ya kai shi nursing home ko all people's home ko retirement home an gane ko za ga wato wasu suna yin haka ko eh ya kai shi gidan gidan kula da tsofaffin mutane me hukuncin wad'ul walidain zuwa a ajiye ainihin wato walidain iyaye guda biyu fi darin lil muslimina a gidan da ake kai tsofaffi masu shekaru la shakka anna hirman al ibni walidayhi min suhbatihi lahumma wa musharakatihima lahu fi hayatihi wa aishihi واستئناسهما به هو من أشد العقوق ko shakka babu anna hirmanal ibni walidaihi da ya haramta wa iyayensa min suhbatihi lahuma zamansa da su shi ba zai iya takalifu da su ba ba zai iya zama tare da su ba wa musharakatihima lahu ya haramta wa iyayensa tarayya da shi fi hayatihi cikin rayuwarsa wa aishihi da ainihin rayuwarsa ne wasti ina ma bihi ya haramta wa iyayensa wato san wato samun isti'inasi natsuwa da ɗauke kewa da shi huwa min ashaddil uquq wannan yana daga cikin wato matsanancin sabawa da ɗa zai wa iyayensa wato wannan a cikin sabawa iyayen yayi matuƙa wajen muni a ce iyayen mutum sun kai wannan matakin na tsufa amma shi yana ganin ba zai iya zama da su ba za su takura masa za su hana shi sakewa za su hana shi rayuwa shi ba zai iya musharaka da su a rayuwarsa ba shi ba zai iya zama tare da su su dinga samun natsuwa da ɗaukekewa da shi ba to duk ɗan da ya haka ya sani ya aikata zunubi daga cikin manya-manyan zunubai wa min ashna'i suware hadal huquq daga mafi munin samfurin irin wannan sabawar an yahana alwaladu bi ragadil aish da ya shirya wa kansa yalwatacciyar rayuwa da ya shirya wa kansa ni'imtacciyar rayuwa wa ya anasu bi auladi ya dinga samun natsuwa da ɗauke kewa da ‘ya'yansa wa ahli baitihi da mutanen gidansa suna shewa suna cin abinci suna murna thumma yuzhiba bi walidai sannan a ce ya ɗauki iyayensa ya tafi da su ila daril musulmin zuwa nursing home wato gidan kula da tsofaffi wa ma ashbaha hala hadha al-aqib bi qawli shair al-arabi me irin wannan halin me irin wannan saba wa iyayen halinsa yayi kama da abinda wani mawaki cikin larabawa an ce umayyatu ibnu abdullah abi salt shine wannan mawakin umayya ibnu abdullah abi salt an fi saninsa da abi salt to wannan shine yayi wannan baitukan yace to duk wanda zai dauki mahaifinsa yace shi ba shi da lokaci ya kai shi gidan kula da dattawa marasa galihu marasa gata ya kai shi all people home ya ce a aje shi ya biya kuɗi a dinga bashi abinci ana kula da shi a sa shi a aji a cikin ɗaki da kamar keji kamar gidan gidan zu a ajiye su a nan kawai sai dai duk wata wani ma sai ma daina zuwa kwata-kwata kawai sai dai duk kawai lokacin yayi kawai tura musu kuɗi har zuwa lokacin da za a ce zo ka ɗauke shi ya mutu abinda dama ya kai shi ya yi kenan ko kuma mahaifinsa ya yi ritaya shi ba zai iya wannan rigingimin na tsufa da aka ce in ma ya balu ganna inda kalkibar a haduhuma aukilahuma fala ya ce shi duk ba zai iya ɗaukan wannan ba ga abin da mawaƙin yake faɗa umayya ibn abdullahi abi salt ya ce gazautuka maulidan wa ultuka ya fi'a nan kuma ya samu wa muntuka ya fi'an wa ultuka ya fi'an tu'allu bima ruwayoyi daban ko ka ce tu'allu bima ajna alaika wa tanhalu ko tu'allu bima ajna alaika ko ajni alaika wa tanhalu ko tu'allu bima uhuniya alaika wa tanhalu duk akwai an ka kawo wannan idza lailatun dafatka bisuqmi lam abit a wani wata nuska din kuma suka ce idza lailatun nabatka bishakwa lam abit lisuqmika illa sahiran atamalmalu a wata nuska ɗin kuma lishakwaka illa zahiran atamalmalu ka anni anal matruku dunaka billazi durikta bihi duni fa aina ya tahamalu takhafu rada nafsi alayka wa innaha a wata nuskar wa innani la ta'lamu anna al-mauta waqtun mu'ajjalun a wata nuska la a'lamu anna al-mauta hatmun mu'ajjalu فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي جلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل تتي واتو بيت ينا gazautuka ko ka ce gazautuka maulidan na shayar da kai kana ɗan jariri lokacin da na haife ka ko ka ce gazautuka maulidan na ɗauki nauyinka tun kana yaro wa'ultuka na rene ka yafi an har ka girma ko wa'ultuka ko wa muntuka na ciyar da kai yafi an har sai da ka kai matakin girma ka zama mutum tu'allu bima adna wa- tu'allu bima adna alayka ko udni ilaika wa tanhalu tu'allu kana yin sha na biyu bima ajini alaika daga abin da nake dar nake tsinko maka ko nake baka watan halu kaman yadda kake sha na farko ma'ana nare ne ka kana karami na shayar da kai kana karami nare ne ka bayan ka girma idza lailatun dhafarka bisuqmi idan aka ce ga wani dare rashin lafiya ta makwabce ka rashin lafiya ta rabe ka ko iza lailatun nabatka bi shakwa ko idan aka ce ga wani dare ya musibance ka da rashin lafiya lam abid bana bacci lisuqumika saboda wannan rashin lafiyar taka illa zahiran haka zan kasa bacci atamalmalu ina ta juye juye saboda idona ya kasa yin bacci kana nishi kana ka kasa bacci kana ta ainihin wato fama da zazzabi da rashin lafiya ka anni anal maduruku dunaka kai ka ce ni rashin lafiya ta kwankwasa wa kofa ba kai ba an gane ko ka anni kai ka ce ni anal maduruku ni ne wanda rashin lafiyar ta kwankwasa masa kofa dunaka ba kai ba billadhi durikta bihi duni duk da cewa kai rashin lafiya ta kwankwasa wa ƙofa ba ni ba amma fa aina ya tahmalu za ga idanuwa na suna ta zubda hawaye saboda halin da naga kana ciki ta khafur rada nafsi alaika zuciyata tana tsoron halakarka ba na son in ga ka ba na son ka halaka ko ka mutu wa innaha la ta'lamu duk da cewa zuciyata ta sani annal mauta mutuwa waƙatun mu'ajjalu wani lokaci ne abin sanyawa ajali amma duk da haka za ga na san dai duk watan wata rana za ka mutu amma ba na san mutuwar taka ba na san in ji an ce ka halaka falamma balagta sinna haka fa muka yi ta wannan rayuwar da kai falamma balagta sinna wal gayata allati ilaiha madama fika kuntu u'ammilu lokacin da balagta sinna ka kai shekarun girma ka zama mutum walgayatan lati ilaiha da makurar da shi ne makuntu fi ka u'ammilu wato walgayatan lati ilaiha da kuma makurar da zuwa gare ta ne mada ƙarshen ma fi ka kuntu u'ammilu abinda na kasance ina burin ka kai a rayuwarka ma'ana ka girma har sai da ka kai daidai gabar da nake ta burin Allah ya raya ka duk waɗannan abubuwa da suke ta tattare ka bana son in ji an ce babu kai nake ta son ka kai wannan yanzu ka kai gabar da nake ta burin ka kai ja'alta jaza'i shine yanzu ka sanya sakamakon da zaka yi min gilzatan shine kausa hali wa fazazatan da wato da tsanani shine tsakaninmu da kai duk wancan abin da aka yi kamanta yanzu sai lokacin da nake ta burin ka kai ka kai din shine sakayyan ni yanzu da zaka yi min kenan ka annaka kai ka ce kai antal mun'imu kai ne kai mun ni'ima al mutafaddilu kai ne mai falala a kaina kai ka ce ba ni bane mai ni'ima ni ne ne maka ni'ima kamar ba ni bace mai falala a kanka an wayi gari a kai ne kake magana da gadara kai kake magana da takama kai nake lallabawa ba kai kake lallaba ni ba ni ne nake tauna magana da zan ma bana son faɗa abin da zai maka zaka ji zafi a kai ne baka tauna magana duk abin da ya fito daga bakinka ka faɗa falaitaka kai canka ko kuma falaitaka izlamtar a haƙa ubuwati falaitaka ina tausayinka idza lam a haƙa ubuwati in dai har ba za ka iya kiyaye haƙƙin haihuwa ta haihuwa da nayi taka ba fa'alta to ka dan yi mana irin kama fa'alal jarul mujawiru ya fa'alu ma'ana fa'alta kama ya fa'alul jaru al mujawiru to kai irin abin da makwabci na kirki yake yi mana ma'ana in ba za ka iya zama da ni ba ba za ka iya zuwa kullum wajena ba to in akwai makwabci na gari ai ko shi ma yana dan lekowa jifa jifa ya zo ya gaya nake in har ba ni da wato ba ni da ba ni da haƙƙi ban cancanci ka dinga zuwa kullum ka ganni ba ka zo ka san halin da nake ciki to ko da irin makoci na gari aka samu ai time to time lokaci lokaci yakan shiga gidan makotansa musamman ya ga da dattijai a gidan ko dattijuwa a gidan yakan dan shiga ya ga ya aka kwana ya aka tashi ko irin wannan na samu samu daga gare ka mana tunda yanzu iyalanka sun fini sun fiye min sun fiye maka ni tunda yanzu ƴaƴanka sun ɗauke maka hankali su kake kallo su ne kawai a gabanka ka manta da haƙƙin iyayenka sai da ka baro ka ceto wannan sannan ka kai matakin da kake kai yace to duk wanda zai dauki iyayensa wai ya kai su gidan kula da tsofaffi kai ka san ya kai sun waura takuri a rashin mutunci kuma ya jira lokacin da shi nasa yayan za su yi masa shi kuma kila shi kuma a wulakance ko gatan a kai shi gidan yara ma ba lalle ya samu ba ai mun taɓa ba da kissar wani wanda mahaifinsa wai saboda tsufa hannun rawa yake da aka duk sanda ya kawo aka ya siyo plate mata sai ta korafin ko kuma shi ya dinga ganin hannun babansa da an faranti sai ya faɗi plate na tangaran sai ya fashi kawai sai ya je samo tasa ya ce a dinga zuba baban nasa abinci a ciki haka suka yi ta yi kawai wai in mata faɗi dai tasa ce ba fashi a zace ba ana nan ana nan sai baban ya mutu sai shi kuma ɗansa sai ya ɗauke tasa ya ɓoye shi ne wata rana suna magana ya ce ai so nake ka kai matakin da baba ya kai tasan nan tasa tana nan kaga shi sabuwa ya siya mai amma ɗansa ya ajiye tsohuwar da kakansa ya bari shi a ita zai zuwa wa baban nasa duk wayannan abubuwan kana kallon kamar ba za a kai wannan matakin ba saboda rudi na shedan da rodara irin ta duniya da take wa mutum sai dinga ganin kamar kullum a karfa zai rayu ba zai tsufa ba in ma mutum bai yadda zai mutu ba ai dole ka yadda zaka tsufa to a daidai lokacin da ka kai wannan matakin ya kake son ƴaƴanka su yi handilin ɗinka kai ka ga irin rukonsa kai na kashi da kai wa iyayenka sannan kai kuma so kake kana ta kashe musu kuɗi ka kai su ƙasar waje sun je sun yi karatu mai tsada wai duk tanaji kake musu za ka ga rashin mutunci kuwa ba dai rashin mutunci kai ka shuka naka iyayen ba wallahi in dai waɗannan yaran ne na wannan lokacin wallahi za ka ga rashin mutunci na ƙarshe za ka yi wahala za ka kashe kuɗin ka kasa nutsuwa duk su kake ta ƙoƙarin su zama mutane su zama mutane za ka sha mamaki inna rabbaka labil mirsad ka koma cikin bahajatul majalis shafi na 164 za ka ga wannan abiyat din da uyunul akhbar mujalladi na uku shafi na casa'in da tara da albirru wasila na ibn aljauzi shafi na ɗari da goma sha tara wa ƙala sheikh salih alfauzan الشيخ صالح صالح الفوزان رحمه الله yake cewa ظهر الآن مع الأسف yace abun takeici ظهر الآن مع الأسف في المجتمعات المسلمة wai a cikin society cikin al'umman musulmi yanzu abun takeici wani abu ya bayyana wata musiba ta fito annal walida wai uba iza kabira in ya tsufa yurma fi duri al-ihsan idan uba ya tsufa yurma sai a ɗauke shi a kai shi fi duri al-ihsan wato sai a kai shi ainihin wato a gidan kula wato gidan kulawa da dattijai wa ri'ayatul muslimin gidan kulawa da masu shekaru kama yusammuna haka kamar yadda suke kiran gurin ya takhallasu minhum alwalad wai da ya zara hannunsa daga daga wahalhalu shi ba zai sha wahala ba shi zancen maganar mahaifinsa majina ta fito ya sa hankacif ko ya sa tishu ya share shi ba zai iya wannan wahala ba mahaifiyarsa ta yi bayan gari a gurin ya zo ya tattara ya kwashe saboda shi ma a shi ba zai iya ba bari kawai akwai wasu wanda biyan sa ake jin za su iya wannan aikin kawai can ya kai ya kai ya kai abin nan duk sanda mahaifinsa yayi najasa a cikin abin nan kafin su wanke sai sun rankwashe shi sun dan dungure maka sannan su gyara shi duk wannan ya ji ya gani duk babu matsala ya takallasu minhum alwalad kawai so yake shi ya ci duniyarsa da tsinke yayi sabon gida ya ga kuɗi yana da shi ga mata ya ya auro ya zuba a cikin gidan ga kuɗi ana ta shige da fice da haka iyayensa shi- rayuwarsa za su shiga shi ba zai iya ba da haka ya kwashi iya- iya- iyayen ya kai su san inda a- ainihin wato yake ganin zai kai su aw ahaduhuma ko ɗaya daga cikin su fi ri'ayatil muslimin ya kai su wajen kulawa da masu shekaru fa subhanallah Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah yake cewa fa subhanallah hadha huwa a'zamul uquq karshen wulakanci kenan da mutum zai wa iyayensa kowace irin kulawa ce ku a wancan gida karshen sabawa da da zai wa iyayensa kenan wa hadha la yaf'aluhu man fi qalbihi khawfun min Allah subhanahu wa ta'ala wai duk wanda akwai koyaya tsoron Allah a cikin zuciyarsa ba zai iya wannan aikin ba wannan danyen aikin yayi kama da aikin wanda kwata-kwata tsoron Allah yayi gabas shi kuma yayi yamma ne amma matukar yana tsoron Allah yana tunanin haduwarsa da Allah to babu wanda zai iya irin wannan aikin وقال أيضا الذي يضع والديه في دار المسنين هذا من العقوق وإنكار للجميل وهو محاسب عنه يوم القيامة شيخ صالح الفوزاني كتوا الذي يضع والديه في دار المسنين duk wanda zai je ya ajiye iyayensa a irin wannan gidajen na nursing home ko retirement home ko all people's home da duk sunan da za a iya kiransa duk wanda zai dauki iyayensa ya kai irin waɗannan gidajen hada min alquq ya sani wannan yana daga cikin sabawa iyaye wa inkarul lil jamil kamar bai yadda sun kyautata masa ba yana inkarin kyautatawar da iyayensa suka yi masa yana jaja yana tababa yana musu game da cewa iyayensa sun kyautata mai shi kamar bai yadda da haka ba wa huwa muhasabun anhu yawmal qiyama kuma lalle ya sani za a yi masa hisabi akan wannan wulakanci da yawa iyayensa ranar tashin alkiyama hal lil ibni man'u abihi min az-zawaji ba'da wafati ummi shin da zai iya hana babansa ya aure bayan babarsa ta mutu shi dan yana taya babarsa kishi duk da ta tafi lahira ta mutu da haka dan babansa sai dai ya ci gaba da zama a gwauro shi ba zai kara ba zai yi aure ba shin ɗa yana da wannan haƙƙin na ya hana mahaifinsa yin aure bayan rasuwar mahaifiyar shi ɗan idza kanat bil abi hajatun ila zawaji ba'da wafati zawjati idan har uba yana da bukatar yin aure bayan rasuwar matarsa fala yajuzu li ahadin min al abna bai halatta ga wani mara kunya cikin ƴaƴa man'uhu min az-zawaji cewa babansa ba zai aure ba saboda yana ganin babansa ya tsufa ko kuma yana ganin wanda zai aura din mai dan kwaru kwari ce ko tafi ba- ba mahaifiyarsa ko wani abu mai kama da haka cikin dalilai da ba huruminsa bane ya ce mahaifinsa ba zai aure ba li'anna man'ahu min az-zawaj domin hana mahaifinsa aure uququl lahu saba wa uban ne kar ya dauka wata wata gwaninta ce saba wa Allah yana cikin masu saba wa iyaye komai kirkinsa da ake gani yana da shi wal uquq kuma ka san saba wa iyaye min kaba'irudh dhunub suna daga cikin irin manya-manyan zunuban nan irin su kisan kai irin su luwadi irin su shan giya irin su fashi da makami irin su kidnapping na fata an gane irin su z- wato fasikanci da dabbobi irin su sihiri tsafi su ake kira kaba'ir min kaba'irudh dhunub to wannan mutum ya fada cikin irin wannan layin wa kama annal hajata lizawaj takunu min shabab kaman yanda ka san bukata takan kama matashi yaje yana so ya aure fa innaha takunu kadhalika min al-kibar to irin wannan bukatar yin aure takan iya tasowa manya masu shekaru su ma su ji suna so su yi aure fa laysa hunaka ma yamna'u al-aba babu wani abu da zai hana iyaye walau kanu kibaran fi sinni koda suna da shekaru 65 70 mahaifinku ya ce zai aure kar ku ce to kuma mai auren mai mutum abba- au- babanku auren mai mutum auren mai zai yi shekara saba'in kawai ya ta wuri da ya ya karasa a haka ba ku da ikon ku yi haka an gane ko ko da mutane sun kan sun kai shekaru na ainihin wato girma to ‘ya'ya ba su da ikon su hana su mina tazawuji daga yin aure wala yushtaradu an takuna alhajatu lizzawaji min ajali shahawati faqat ba sharadi bane buƙatar aure ta zama dan sha'awa kawai ai ba sha'awa ce kawai take sa ai aure ba bal kad takunu al qad yahtaju al kabiru lirriaya kila shi wannan dattijan buƙatar kulawa yake kai dai kana da gidanka da iyalanka a can zuwa za ka yi ka ajiye iyalanka ta zo ka tare ka kula da shi in yana dan san a dafa masa shayi yanzu shikenan sai shi hannunsa yana rawa yana makirkita sai ya shiga kitchen da kansa kenan kake so yana so a dan hura mahuta ya ji dimi sai shikenan sai ya jira ka ka gama sabgoginka sai kai sati baka je inda yake ba in yana buƙatar dan abinci irin na dattawa masu shekaru shikenan sai babu kai tsammanin ka kawai sha'awa ce take sa mutum ya aure akwai dattijan da zai aure kawai yana son ya dan samu wanda zai samu isti'inasi mutum shi kadai a gida wannan shi kansa yakan sa mutum ya samu kansa cikin wata damuwa kuma daban na farko ga matarsa ta rasu na biyu ƴaƴan kowa yayi aure matan duk suna gidajen mazajen su mazan duk su ma kowa ya aure yana gidansa an bar shi shi kadai a cikin gida in bai da lafiya yayi ta nishi yayi ta neman mai gudunmawa mai aga mai wanda zai zo taimake shi babu irin wannan sai mutum ya mutu a ce ba san yaushe ma ya mutu ba da aka yaya gaskiya ba da ba su da wannan hurumin ba daidai bane zaka dinga samun irin waɗannan matsalolin ana samu bal ya hatajul kabiru babba mai shekaru yana iya bukata lirriayati aure dan kulawa wal inayati da lura da al'amuran sa wal khidmati da yi masa hidima a komin kaza yi man kaza a dan samu wata ta dan fishi kwari wanda za ta zo ta dinga taimaka masa mala ya qumu bihi irin abubuwan da ba mai iya tsayawa da su illa zaujatu sai matarsa wa galibul aba mafi yawan iyaye ya tafarraku anhum auladuhum ba'da hinin bayan wani lokaci ƴaƴan su tarwatsewa suke su basu in mace ce da ta isa aure auren da ita za a yi ba za ta zauna a gidan gidan ubanta ba haka idan ƴaƴa maza ne duk wanda ya aure ba gidan babansa zai zauna ba zai je shi ma misali wani yana Hausa za ka ga wani ma tsakaninsa da uban akwai tazara mai nisa ya koma wata unguwa mai nisa wadda ba lalle bane ma in akwai neman gudunmawa na gaggawa a same shi cikin minti biyu ko minti biyar wani koda zai yi roshin ya taho akalla yana bukatar minti talatin ko arba'in ko awa daya to amma ka gani tana kusa da shi ita wannan bukata ta gaggawa za ta iya yi taimakon gaggawa za ta iya masa ko kafin su 'ya'yan su ƙara so ta yi iya abin da za ta iya yi da haka galibi 'ya'ya galibi iyaye ya tafarraku anhum auladuhum ƴaƴansu sukan tarwatse ne su basu ba da hinin bayan wani lokaci wa kullu wahidin kowane ɗaya minhum daga cikin ƴaƴan ya ishu hayatahu zaga yana zuwa can shi ma yana rayuwar sama usrati tare da nasa iyalin shi dattijo shine ba a so ya rayuwa tare da iyali wa yabqa dhalika al-abul miskin wahdahu sai ga wannan uban miskini yana rayuwa shi kadai ya tajarra'u mararatal wahada yana kwankwadar ɗaci irin na kadaitaka wa yazuqu murral uzla yana ɗanɗanar ɗaci irin na ƙaurace masa kowa ya ƙaurace matar da ita ce suke tare ko da yaushe tsawon shekara talatin arba'in hamsin wani ma har sittin suna tare tare su ‘ya'ya kuma a wannan gabar dama duk sun yi aure kowa ya tafi inda za shi to shi kenan yanzu shi sai ta zama a cikin irin wannan yanayi ma'aki bari sunnihi ga kuma girman shekaru ga tsufa wa ajzihi an khidmati nafsihi bi nafsihi kuma gashi ya kai shekarun gazawa ba zai iya wa kansa da kansa hidima ba fa ya hataju fi hadhihi sinni in iya in yaya masu basira ne da tunani ai a irin wannan lokacin ne ma a wannan shekarun yake da bukatar al mutaqaddima ila man yakhdumuhu wa yu'nisu a daidai wannan lokacin ne ma yake da bukatar samun wanda zai dinga hidimta masa kuma ya dinga dauke masa kewa وقد أباح الله ما يرفع ذلك عن كما الله يا هل تامس أبن زي لو كي مسوا أن تكيتين كما شيء كنا زي كتارك أو كي ونميت نبنزا نو في كتير وكو بزيبا هاو نميت زها جاي تو نزما أنا وي كاجو وي وي وي وي وي بابا وي أوريزي an gane ko gaji a zauna nan a yi mitin a yi wani da haka wannan Allah ta'ala ya halatta masa abin da zai ɗauke masa zama shi kaɗai abin da zai ɗauke masa wahalhalu abin da zai sama masa Allah ya halatta masa wadda za ta zo ta taya shi hidima wa yubqi lahu karamatahu mutuncin sai ci gaba da wanzuwa allati tadhi'u fi kathirin min al-ahyan wanda a mafi yawan lokuta duk wayannan abubuwan yana rasa su bi tarkihi min ghairi ta'am ta hanyar da zai iya za ga an bashi babu abinci sai kai wani lokaci bai karya ba saboda kullun sai ka taho daga wata unguwa kake kawo in ma kai dan kirkin ne ba sai faka daga wata unguwa kila ake dafo a breakfast sai ka gama shirye-shiryen kan zaka wuce kasuwa ko zaka wuce office sannan duk bukatar sa ba shi da damar ya ce yanzu yanzu a tashi ga abin da yake so sai an jira ka zo da rana su ma yaran wannan a ce zo ka kaiwa kakanka abinci ya zille wannan shi ma sai ya galabaita sannan za a kama abincin rana abincin dare kila sai kai da ka san ciwon san ka dawo sannan ka ɗauko ka zo ka kawo masa a daidai wannan shekarun a dinga barin sa bi gairi tsa'amin wala inayatin ba abinci ba kulawa wala anisin babu mai ɗauke masa kewa wala jalisin babu abokin zama fa'alal abna lokaci yayi to an ce wajibi ne akan yaya bari mu tsaya anan to za mu ji me ya wajaba akan su insha Allah Allah ya shiryar da mu abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik